الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله karatu na hudu cikin wannan littafi na al'isiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a kan ɗin da ke magana a kan farillan arwalla mara yake faslun fara'idul ubo isa ba farillan arwalla bakwai ne al'ula ta farko ita ce anniya wa hiya al-qasdu bil qalbi وينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه farilla ta farko daga cikin farilla arwalla bakwai ita ce niyya wayyar kasdu bil qalb shine nihi da zuciya nihin aikin arwalla da zuciya ba faɗin arwalla da baki ba a nufan arwalla da zuciyarka lokacin da kai niyyar yin arwalla lokacin da ka nihe aikin yin arwalla to ka yi niyya ce niyya ba wadanta da baki wadanta da baki sabanin sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi fadin niyya da baki a cikin arwalla bid'a ne daga cikin bid'o'i saboda haka hiyal qasdu bil qalbi kawai tace ni da zuciya fayyanmu bi kalbihi sai mutum ya yi niyya da zuciyar shi a inda zasli wajihi a lokacin da mutum zai wanke fuskar shi fardar rubo farillan arwalla mana niyyan ma ana yin ta ne daga lokacin da mutum zai fara wanke fuskar shi saboda mi farillan arwalla na aiki na farko a cikinsu wanda mutum yake wara da ciki shine wanke fuska wanke hannu so ɗaya ko so biyu ko so uku sunna ne kurkura baki sunna ne shakarwa sunna ne ya cikewa sunna ne duka waɗannan sunnoni ne yaushe mutum yake wara da farilla lokacin da mutum zai wanke fuskar shi ita ce babban farilla ta farko daga cikin farillan arwalla a aikace ban da niyya saboda haka lokacin da za ka wanke fuskar ka lokacin nan ne za ka yi niyyan yin arwalla din farilla arwalla lokacin nan ne za ka nawaita ta عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث وكما متن ينية دوكي حدث هكذا نقول ma'ana lokacin da za ka yin harwalla za ka kaddara a cikin zuciyarka ba za ka waɗi da baki ba zai kace na waita rafa alhadasi na niyyar ɗauke hadasi ba sai an waɗi wannan ko na waita an harfa alhadas duk ba sai ka waɗi wannan ba duka wannan bata lokaci ne aikata abinda shari'a ba ta ce ka aikata bane dake amma dai zaka kaddara a cikin zuciyarka zaka dauka kima kanka hadasi wanda ya hana kai yin sallah wannan lokaci aw istibahata ma kana alhadath mana minhu ko kuma halatta abinda hadasi ya kasance mai hanawa ne da gare shi hadasi yana hana ka sallah ko yana hana kai ibada ne ba da ta shar'anta mata arwalla hadisi yana hanawa to da arwalla za ka kokarin halatta wannan abin da hadisi ya kasance yana hana ka daga aikata shi wannan ita ce farilla ta farko daga cikin farillan arwallaniya ke asaniyatu farilla ta biyu ghaslu jami'il wajhi wanke dukkan fuska baki daya wa hadduhu mana yace to iyaka fuska da fadinta da tsawonta tulan wurin tsawo min manabiti sharin ra'asil mu'tad tun daga wato wurin da gashin kai wanda aka saba da shi yake hitawa ila akhirin zikr har zuwa karshen haba tun daga nan inda gashi ke hitawa manabiti sharin ra'as farkon inda gashin kai ke hitawa ila akhirin zikni har zuwa karshen haban mutum shine azzikr wannan tsawo kenan tsawon huska tun daga nan za ka wanke kewa ke wa arzan kwadin huska kuma ma bainal uzunaini abin da ke tsakanin kunnuwa guda biyu daga kunne zuwa kunne kwadin huska kenan to kenan wannan wuraren baki dai dole ne mutum ya wanke su duka dole ne ko ina ya samu ruwa wa ya tafaqqadu kuma mutum zai yi kokari ya yi bincike fi ghaslihi a cikin wankewar shi a sarira jabhatihi wato tamojojin da ke cikin goshin shi wannan tamojin idan mutum yana da shi wani yana da wani bayana waɗanda ce ake ce ma a sarir wato na ɗana ɗan goshin mutum waɗannan tattare-tattaren da ke wahiyar takamish su ne tamojoji allati wadda ta kone take kasancewa fil jabhati a cikin goshin mutum mutum ba kawai haka za a yi ba sai ya cuɗa wurinsu sai ya cuɗa waɗannan tamojojin da ke cikin fuskan mutum a cikin goshin mutum wa zahirar shafatai da sannan kuma mutum zai wanke bayan labban shi guda biyu bayan labba biyu ha waje shi ne baya zahirinsu ciki kuma shi ake ce ma bakon waje za ka wanke wa ma bainal min kharaini kuma mutum zai wanke abin da ke tsakanin hudodin hanci guda biyu da huska ne wannan wa yajibu takhlilu shari lihyati khafifa kuma wajibi ne mutum ya tsatsafe gashin gemu wanda yake baya da yawa idan baya da duhu mai sauki ne to dole ne mutum ya tsatsafe shi idan mutum na da gemu kalai kalai kadan kadan wanda ana ganin a bai duhu ba wa ghaslu ma qala min al-lihya sannan kuma abin da ya tsawo daga gemi wanke shi ake in gemi ya zama to mai tsawo ne za a wanke shi alkasi ba wanda yake mai kabri ne shi ba sai an cuda ba za ka wanke kawai shi ke mun gane ko saboda ke nan huska wato tsawonta da waɗinta gashi sannan kuma abubuwan da suke shiga ciki wato ba kawai sa ruwan za kai ka wanke haka nan ba sai ka cuda musamman ire-iren waɗannan wuraren wanda zuba masa ruwa kawai yana iya sa wani wuri yake samun ruwa ka kuma mutum ya ya kawo tangarɗa a cikin gaba a wannan shi kenan sannan kuma gemu ma yana daga cikin abin da ya shafi fuska babu inda shari'a ta ce a wanke gemu shi daban amma cikin wanke fuska za a wanke shi sannan haka ma gudu don hanci sannan haka ma nan karkashin lebanka da karkashin nan dole ne ka kula da shi ka cuda ya ka wanke domin ruwa ya game musu ka baki daya wannan shi ake ce ma wato a huska ita ce farilla ta biyu asali ta farilla ta uku ghaslul yadaini ma almirfaqain wanke hannuwa guda biyu tare da gwiwoyi guda biyu wa yajibu taqlilu asabihima kuma yana wajaba mutum ya tsatsafe yan yatsotsinsu su hannuwa din dole ne mutum ya tsatsafe yan yatsunsu a wurin wanke su harabi'a farilla ta hudu masu jami'in ras wanke dukkan kai ba shafa dukkan kai baki daya wa waluhu farkon kai kuma min mabda ilwaje tun daga farkon huska ne daga ina huska take farawa daga manabit shar inda gashi ke hitawa kenan shine ce min mabda ilwaje tun daga farawa huska wa akhiruhu karshen shi kuma muntahal jumjuma karshen kwankwaman kan mutum ina jumjuma karshen kwankwama din karshen ta wa man tawadda duk wanda ya arwalla thumma qallama adhafirahu sannan ya aske ko kuma ya yanke akaihun yatsin shi aw halaka rasahu ko kuma ya aske kanshi bayan ya yi arwala bayan ka kara arwala sai ka yanka a kaiwa ko kuma sai ka je ka yi aski fa inna lalle mutum la yu'idu ba zai maimaita ghasla mawdi'i taqlim wanke wurin da ya yanke a kai hushi ba dan ka yanke a kai ba ka zato bari ka sake wanke hannuwa saboda lokacin da aka yi wa tarihi ba wannan wuraren tana yiwa wurin bai samu ruwa ba ka sake wankewa ba ba sai ka sake wankewa ba wala mashar ra'si sannan kuma mutum ba zai sake shawo kai ba saboda yayi aski ka ce da ta lokacin da na shahi kaina ina da gashi ga kai amma yanzu na aske shi bare sake shahawa kaina ha duk mutum ba su yayi ba wasuri fa an yi sabani idan halaka lihiyatahu ba'da alwudu idan mutum ya aske geman shi bayan arwalla bayan mutum yayi arwalla sai ya aske gemi alali ka aske gemi baya da kyau haramun ne haka ne ko to mutum bayan aske bayan arwalla sai ya aske geman shi kuma an zami ya yanke mai shi baki daya kaman kolo to duk wanda ya haka nan malam yace shi ma waɗansu malamai faƙila sai aka ce yuridu ghasla mawdiha zai sake wanke wato wurin wannan gemun da da can ya shafa waƙila wani suka ce la yuridu ba zai sake ba alkhamisa farilla ta biyar ghaslin rijilaini ma alkabai wanke kawawa guda biyu ma alkabai ne tare da idan sawu guda biyu وهما الأضمتان الناتئتان سوني wato kasusuwa guda biyu masu tudu guda biyu kasusuwa guda biyu masu tudu guda biyu al'azmani su ne kasusuwa biyu annati atani ko masu tudu masu tsini ko idan sawu kinan su ake cewa al-ka'ban fi tarafai saƙai ne a cikin gyabban ƙwabri guda biyu gehensu kowane ƙwabri gehen shi akwai mi akwai kashi wanda yake mai tudu wannan ijiye ido a ijiye kawa ko wani di mataklilu a sami hima ana son wato mutum ya tsatsafe ɗan yatsan kawahuwan shi guda biyu wurin wanke kawahuwa as-sadisatu ta shidda addalku shine cudawa wa huwa imrarul yadi shine cuda hannu alal udwi akan gaba arwalla ma'al ma'i tare da ruwa wala yushtaratu ba shartan ta muqaranatuhu wa ma shine sabbi da zuba ruwa ma'ana hada shi da cuda gaban arwalla din ba sharadi bane a ce sai ka zan kana cikin zuba ruwa zaka zanki cuda ba sharadi bane amma in kai babu wani abu shine malam wala yushtaratu muqaranatuhu lis-sabbi ba a shartan ta hada shi da zuba ruwa mana kana iya in ka tuda ka tuda sai ka zuba ruwa kuma kana iya zuba ruwan ka tuda kuma kana iya yi tare amma dai ba sharadi bane bale a ce in baka yi tare ba baka tuda ba mun gane ko asabi'a ta bakwai farilla ta bakwai shine almuwala yi lokaci tare mana yin wanke gaban arwalla a lokaci ɗaya ba tare da karar rabi ba wa huwa an yaf'ala al-wudu a kullahu shine mutum ya aikata arwalla duka baki ɗaya fi fawrin wahidin a cikin lokaci ɗaya min ghairi tafriqin mutafahish ba tare da rarrabewa ba wadda take muguwa ba ba tare da rabewa wadda ta yi yawa ba ta wuce iyaka ba ma'a zikri tare da tunawa wal qudrati tare da samun iko kuma banda wanda ya mance banda wanda kuma baya iya mana idan mutum ya mance mantuwa Allah subhanahu wataala yana dauke mu mutum in mun mance mana in ka mance ka yi su tare ko ku ka mance tare ake yin su sai bayan ka kare ka tuna babu laifi ko kuma kana tuna amma ba ka da ikon yi tare in ka yi wannan kahin ka yi guda kuma sai an daji saboda baka da kari ga jikinka baka da iko to in an rasa waɗannan sharaɗa guda biyu ko mantuwa ko kuma gazawa to Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke ma amma in mutum na jina yana da iko to farilla ce wajibi ce daga cikin wajibobin harwalla ka yi su tare ba tare da ka rabe ba ma'ana ba ka wanke huska sannan kuma sai can an ɗauki lokaci har uska ta bushe sannan ka ce ka wanke hannuwanka kuma ka tsaya sai an daɗe har hannuwanka sun bushe sannan ka shahe kai haka kawai tare da kasan ba a yin haka nan tare da kuma kana da iko to in kai haka nan arwalla ta lalace dole sai ka yi su mi a cikin lokaci ɗaya ba tare da rabewa mai yawa ba amma idan ya zama to rabewa ta zama to ta larura ce ma'ana kana cikin arwalla ruwa suka kare kuma sai ka je nesa ka yi ruwan nan kayan ka ibo don wata gaba ta bushe babu wani abu saboda wannan ai larura ce matsala ce wannan ba a cewa in ka je ka ɗebo ruwan sai ka sake maimaita inda farkon arwallar ka a daga inda ka tsaya zaka ci gaba saboda me saboda larura ce larura kuma tana halatta abin da yake mahzur ne an haramta mana shi waɗannan su ne farillan arwalla guda bakwai malam yace wa sunan hu samaniya sunnonan arwalla kuma guda takwas ne al'ula ta farko ghasmul yadayn wanke hannuwa guda biyu qabla idsalihima gabanin shigar da su fil ina'i a cikin kwariya ko a cikin kwano ko a cikin tasa ko a cikin abin da ka ɗebo ruwan za ka yin arwalla da shi kahin ka sanya hannuwanka ciki to lalle sai ka wanke hannuwan nan naka guda biyu cin kahin ka shigar da su ka yi arwalla da su wa yanwi bi ghaslihim at-ta'abbuda kuma mutum yayi niyyar yin ibada da wanke hannuwan guda biyu a wurin malikiya wanke hannuwa guda biyu din nan kahin mutum ya shigar da su cikin kwanan arwalla ko kuma cikin kwarya abinda suka ɗauki ibada ne ba wai saboda najasa ba amma hadisi ya zo karara ya bayyana mawari cewa wa idan sai qada ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yurkhilahuma hatta yaghsilahuma thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu haka ne ko idan mutum ya tashi daga kwana haka hadisi ya zo cewa kada mutum ya sanya hannun shi cikin kwana harwala har sai ya wanke su biyu domin bai san ina ne hannun shi suka kwana ba fara kenan wanke hannuwa guda biyu saboda illa ce ta najasa ta kasamta baka san ina hannun ka suke ba lokacin da kake kwana tana yi sun taba wuri mai kazamta tana yi sun taba wani kwaro mai kazamta da sauransu shi yasa shari'a ta ce to ka wanke su bi amma ruma da kiya ibada ne kawai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke a wanke kawai ba tare da wannan illan ba su ba su ga wannan illan da take saboda najasa bane shi yasa dan malam yace wa yanwi bi ghaslihi ta'abbuda mutum zai yi niyyar ibada da wanke su ibada menene ibada manzo Allah yace ai saboda haka sai ai kawai ba wai ana kallon waccan najasa ba wadda hadisi yazo ne ta bane wa yaksiru kullu wahida kuma mutum zai wanke kowace hannu ala hidatiha akan kadaicin ta salatan su uku mana sai in ka wanke wannan hannu su uku kuma sai ka yabo su uku in ka wanke wannan tahin hannu su uku shi ma da ta hannu za ka wanke shi su uku talata kowane za ka wanke shi kare su uku wannan fahimtar malikiya ne amma a cikin abin da ya falli manzo da sallallahu alaihi wasallam yace bal yaksilha ثلاثة يا وانك تصوم كوي ko fal yasiru ma talata ya wanke su su uku ma'ana su bin za ka gamawa magana mafi karfi su bin za ka gamawa ba ce kuma wannan wato ana yin shi ne da sharaɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama to abinda za ka arwala da shi buɗe yake sai ka zan kisa hannunka kana ego ruwa amma idan ya zama to da yake kamar sahani ba ka bukatar wani sharadi na biyu zamanto kuma an tashi daga kwana ne kuma kwana na dare domin manzala ce fa inna walayati aina batat yadu ina ne hannun shi suka kwana batat kalmar batat ba amfani ne da su cikin kwana na dare kwanan rana ba a maganar batat da shi ba amfani da kalmar batat a cikin kwanan rana amma a cikin kwanan dare ana amfani da kalmar batat saboda haka ya nuna kenan sai an tashi daga cikin kwanan dare kenan idan ya zama to da rana ne ka tashi za ka haro la azhar la asar magariba shayi ba kwanan dare ba ne ko da kai kwana za ka wanke hannuwanka kawai kawai kai sai za ka shiga cikin arwalla haka ba idan ya zama to sahani ko da kwanan dare ne ba ya zama to sahani ina an rasa sharadi ne daga cikin sharadin guda biyu sahani ne ko banko ne za ka haro la da shi da bankuna nan na arwalla haka bukatar sai ka yi wani wanke hannunka su domin me yasa dama aka ce kanka za a tanka cikin waɗannan ruwa saboda za ka sanya ma ruwan ka zamci ruwan da za ka rawar da shi to kuma hannuwan ka sun tashi da kazamta in ka sa hannuwan ka ciki ruwan za su ɗauki kazamta su lalace ke za su bata ba farkin ruwanka shi yasa aka ce ka fara wanke hannuwan daga waje sannan ka zaki tsoma hannunka kana ɗigo ruwa saboda haka kenan idan an samu waɗannan sharaɗa guda biyu to dole sai an wanke hannuwa sau biyu gabanin a shigar da su a cikin ƙwaryar arwanda azzaniya suna ta bi albababa shi ne kurkura baki wani idkhalul ma shine shigar da ruwa fil fami cikin baki shigar da ruwa cikin baki thumma yukhaffifuhu sannan mutum ya kurkure shi ma'ana ya kalkada ruwan cikin bakin shi ya motsa shi daga dama zuwa hagu ma'ana dai yukhaffifuhu mutum ya motsa ruwan ya ya motsa ruwan cikin bakin shi zan giyawo ruwan ya wata cikin bakinka wa ya hujjuhu sannan kuma mutum ya tofar da shi shi yake ne da albabbaba ma'ana ba a sa ruwa haka nan kawai a hito dole in mutum ya sa ruwa cikin baki sai ya kurkuri saboda in akwai ma wani abu wata kazamta ko wani abu da ya rike cikin bakin ka sai ya hito shi ba da zama to ka sa kawai ka hito baka kurkure ba to baka yi komi ba kenan الثالثة sunna ta uku al-istinshaq shine shakar ruwa wa wajen gulma shine shawo ruwa bi nafasihi da lumfashin shi mutum ya ja ruwa da shi dashi lidakhili anfihi har zuwa cikin hancin shi الرابعة سنة تغلو الاستنثار الاستنثار شيني يا تورو وهو دفق الماء شيني تورو روا من الأنف daga cikin hanci bi nafasihi da lumfashin shi ma jalis sababati wal ibham tare da sanya yatsa maduriya da kuma babban yatsa min yadi yusra daga hannun shi na abu ala amri akan hannun shi idan ka shaka sai kai haka ko waɗannan yan yatsun guda biyu da sababa da kuma al ibham kamar dai yadda ake wa yubaligu ghayru sa'imi wanda yake ba mai azumi ba zai kai matuƙa bil mabbaqati a cikin kurkure baki wal istinshaqi da shakarwa wal afdalu abin da yabi ay ya tamammaba bi salati gharafat ya kurkure baki da diba ruwa uku mana ka debo ka sa baki ka kurkure ka sanda ka debo ka sa baki kurkure haka so uku shine mabibici kuma ha ba su hannu kurkurewa kawai ke kuma ya stan shiku sannan mutum ya shaƙi ruwa mai talati farafatin da kuma ɗebo ruwa su kurkurewa da ruwa su uku haka ma shaƙar ruwa da ruwa su da ɗibowa su uku shi ne mabibici amma ba ya nuna in ka yi sau biyu ba ka da arwallah ba in ka yi sau ɗaya ba ka da arwallah ba duk wanda ka yi duka sunna ce alkhamisa na biyar mashul uzinaini shafar kunnuwa guda biyu zahiri ma wa batini ma cikin su da wajen su bi an yi kila kamar mutum ya shigar da sabbabatai manulan shi guda biyu yan yatsun shi manulai guda biyu fi simakaihi a cikin watin kunnuwan shi wa ya ja'ala kuma zai sanya ibhamai babban yatsan shi guda biyu ala zahiri ma akan bayan watin kunnuwan kamar dai yadda ake wannan a karance ne ake amma da ma'aikaci kowa aka yi kiyaye dama za ka sa wannan dan yatsan ne ko sai ka yi haka shine abin da malam ya bace السادسة a farilla ta shida sunna ta shida tashdidul ma sabanta ruwa limasil uzunaini domin shawar kunnuwa guda biyu asabi'a sunna ta bakwai raddul yadaini maido hannuwa fi mas'in rasa a cikin shawar mana tahiya kamar yadda da wai mun hadi can baya wato tahiya da shawar kai farilla ne dawo da su kuma sunna ne amma nan ba wai yana nuna cewa an kata ba kana iya sakin hannunka daga can ba shike a sunna duk lokacin da mutum yi akwai lada mai yawa asamina sunna ta tabbas tartibu fara'idihi shine jeran ta farilla arwalla shi ma sunna ne kai wannan kai wannan farilla arwalla shine wato niyya sannan huska sannan hannuwa sannan kai sannan kawahuwa ka jera su shi ma sunna ne mun gane ko kenan ya nuna in misali inda za ka saba sunna sunna ne me yake ne yake ana ne sunna nan wadda in ka yi in ka jera su yayi in baka jera su ba ma yayi ko ko ana ne sunna ce muakkada mai kari suna kiriya nan shine sunna muakkada bai halitta ba mutum ya wanke ya fara wanke hannuwan shi ba har zuwa gwiwoyi ba sannan ya wanke fuska ya wanke kawawa sannan ya shahika da karshe ya tashi ta yi shi ai jera su sunna ne ba farilla ba ne ba haka ake ne sunna ce mai kari bai kamata mutum ya yi warki ya wasa da ita ba dole mutum ya jera farillan arwallar shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya baki tambihul mala yace fadakarwa man daraka farda min fara'idil wudu'i duk wanda ya bar farilla ɗaya daga cikin farillan arwalla fa innahu yati bihi mutum zai zo da shi dole ne mutum ya zo da wannan farilla daga cikin farillan da ya bai thumma yu'idu sala sannan mutum ya sake sallah duk wanda ya arwalla bai wanke huskar shi ba to dole ya wanke huska sannan kuma ya sake sallah in yayi sallah duk wanda ya arwalla ya wanke huska ya wanke hannuwan sha zuwa guyoyin hannun shi amma bai shahi kan shi ba ya wanke kawahuwa sai da ya kara sallah ya tuna to sai ya shahi kai sai je ya sake arwalla sannan ya sake sallah duk wanda ya sallah ya manta farilla ɗaya daga cikin farillan arwallar shi to sallah ta lalace sai mutum ya wanke wannan wurin kuma sai mutum ya sake sallah domin nan matsalan ba ta sallah ba ce matsala ce ta farilla matsala ce ta arwalla ba matsala ce ta sallah ba bale ka ce bale ka saki mai a dole sai ka wanke wannan abin da baka wanke ba wa man taraka sunnatan duk wanda ya bar sunna kuma fa innahu la yu'idu salata lalle mutum ba zai sake sallah ba wa yaf'alu tilka sunnata mutum zai aikata wannan sunnan lima yustaqbalu min as-salawat saboda abinda zai fuskanta na sallolin da za yi nan gaba saboda shine zai wanke amma mutum misali da mutum zai arwalla bai wanke bai kurkura baki ba ya yi sallah sai bayan ya kare sallah ya tuna sallah ta yi mun gane sallah ta yi shi kenan amma wannan arwallan nan gaba saboda mantuwa ne in kamance sunna daga cikin sunnonin arwalla ba ka yi ba da mantuwa to an yabi wa ban da ganganci kenan nan gaba sai ka kara ka sake arwalla ka burkula bakinka saboda sallolin da za ka yi nan gaba haka duk wata sunna daga cikin sunnonin ainihi sallah afar al'ar walla wa fadailuhu 11 mustabar walla kuma 11 ne al'ula na farko at tasmiyatu shine yin bismillah fi ibtida'il wudu'i a cikin fara arwalla mutum ya ce bismillah bi an ya kula bismillah kamar mutum ya ce bismillah kawai bismillah daidai nan mutum zai tsaya ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba bismillah kawai wa idan nasiha idan mutum ya mance ita bismillah din fi ibtida'ihi cikin fara arwalla thumma tadhakkaraha sannan ya tuna ita bismillah din fi atna'ihi a cikin lokacin arwalla din ata biha sai ya zo da ita ko da ka yi nisa cikin arwalla sai ka tuna baka ce bismillah ba sai ka ce bismillah ka ci gaba da kamar yadda mutumin da yake cin abinci da ya fara cin abinci sai da ya loma uku hudu biyar shida bakwai sannan ya tana ce bai bismillah bai yunwa ta sha mai kai sai zuwa can ya tana zai ce bismillah awwalahu wa akhirahu ya ci gaba da cin abincin shi to haka ma idan mutum na arwalla bai tuna ba sai da yi nisa sai tana ce bai ce bismillah ba sai ce bismillah ba wai koma zai farkon arwalla ba saboda ita bismillah mustahabbi ce ba farilla wacce daga cikin farillai bale mutum sai ya koma farkon hawan shi ba ko mutum zai ci gaba da hawan asaniya wanda mustahabbi na biyu addu'a ba'da al-faragh min addu'a bayan karewa daga arwalla din bayan ka kare arwalla sai kai addu'a bi an ya kula kamar mutum ya ce wa huwa rafi'un tarfahu mutum ya daga kan shi ila sama'i ya zuwa sama ko mutum ya daga dan yatsan shi zuwa sama kamar yadda za ku ganin mutane da yawa na yi ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan akwai hadisai da suka zo amma hadisai ne da malamai suka yi magana kai ba hadisai da suka zo da wannan sai ba din cewa manzalar sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah daga dan ya tsince na cewa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma risai ne da ba su kubuta daga maganganun malamai ba sannan mutum zai faɗi wannan Allah maji an dimin tawabi na amma addu'a ta tabbata addu'a kam irin wannan ta tabbata in mutum ya kare har wallahi faɗa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka a cikin wannan الثالثه mustahabbi na uku shine Allah ya takallama fi wudu'ihi kan mutum ya magana cikin arwallar shi tun ya shiru lokacin da yake arwalla wannan ma mustahabbi ne kaka yi magana da kowa kaka ma kowa magana sai cikin abin da yake babu makawa sai ka yi magana cikin shi kamar neman gudunmuwa neman dauki neman taimako a lokacin da za ka shiga cikin wani bala'i sai ka yi magana amma ka kawai kana arwalla kana ta hira da mutane wannan ba ladabi bane daga cikin ladabba arwalla ba الرابعة مستحب نول قلة الماء قلن شروا بلا حد باتالة إياكا با معناها باتالة إياكا باتالة أتي mudu ɗaya ba ko mudu biyu ko mudu uku ko mudu hudu ba ya dai zaman ruwan zai ishe ka arwalla ko ba tare da kayan banna a cikin shi ba kal ghusli kamar wanka shi ma ana son karanta ruwa a cikin shi amma ba tare da iyaka ba ma'a ihkamihima tare da kyautata su su biyu din da arwallan da kuma wanka din bi kasril hamzati da kasra hamza ai itqanihima wato kyautata su alkhamisa ta biyar as-siwaku mustahabi na biyar shine yin asawaki bi udin rafmin da wato iccen da yake rafmin danye ne yin asawaki lokacin arwalla wato da hitti wanda yake danye mustahabbi ne aw yabis ko kuma busashe wal akhdar wato kore ko tsanwa afdal shine mabibici ne gairi sa'ib ga wanda yake ba mai azumi bane amma ga mai azumi an yi san wanda yake asfar wanda yake masara ne ya riga ya bushe amma ba ka azumi an yi tsanwa da tsanwa zai yi dama ka zanta shi kuma idan kana azumi shi wannan tsawon zai iya sama wato lamun wani abu a cikin bakinka sau da haka aka ce da gairi sahibi ga wanda yake ba mai azumi ba fa in lam ji udan idan mutum bai samu kara ba ko kuma icce wanda zai asawaki da shi fa bi usbu'ihi sai mutum ya da san yatsan shi au bi shay'in ko kuma da wani abu khashinin wanda yake mai kirki abin yana da keji sosai ya ka samu wani tsumma ko wani abu da ya kama da tsumma sai ka sa cikin bakinka ka goge bakinka ka goge haƙorinka in babu ici in kuma Allah subhanahu wataala ya dan ya zanka irin na masu ran itace ne masu aikin wahala masu aikin gona yana da tauri shikenan ba sai ka sa sawaki ba aw bi shay'in khashin ko da wani abu da yake mai kirci ne wa yasdaqu bil yumna sai mutum yayi asawaki da dan yatsan shi na dama wa yakunu kuma yana kasancewa qabla al wudu'i gabanin arwalla wa yatamaddabu ba'dahu mutum zai yin kurkura baki bayan shi wa idza ba'da ma baina al wudu'i was salati idan abin da ke tsakanin arwalla da sallah yayi nisa istaka to sai asawaki mana in ka yi arwallah tun da wuri ko ba ta da sallah ba ka daɗe to yana da kyau in za a takin in za a ta da sallah nan ka je ka yi asawaci in yana cikin aljihunka an ma dai wani son ma ne za ka goge bakin ka sai ka saboda dumin da kai ko kuma ta kila ka mace wani abu wa in habarat salatul ukhra idan wata sallah kuma ta daban ta halarto wa huwa ala tahara alhali mutum yana akan tsarki istaka sai mutum ya azawaki littaniya saboda sallah ta biyu ma'ana kamar tsakanin magarba da isha'i bayan kayan magarba kuma arwallaka ba ta kare ba kuma sai aka kira sallar isha'i za ka sallar isha'i ya kamata ka yi azawaki saboda sallah ta biyu a sarisa mustahabi na shidda an yi tawabba fi makanin fahir shine mutum ya arwalla cikin wurin da yake mai tsarki ne bagire ya zama to bagire ne mai tsarki السابعة مستابي نبقي أن يكون الإناء عن يمينه قرية زمنتو دك هنش ندامتك إن كان مفتوحا إن قرية زمنتو بودتك تو أبين إيجيني تزمنتو دك دامش الثامنة تتكوس أن يقدم غسل الميامين على المياسر mutum ya gabatar da wanke wuraren shi na dama akan wuraren shi na hagu attasi'a ta tara an yabda bi muqaddamin ras mutum ya wara da gaban kai al'ashira mana in zaka shafa kanka al'ashira ta goma an yi rattibal masnuna mal masnuni ya jeranta sunna tare da sunna abinda aka sunnanta tare da wanda aka sunnanta ka jera su kalmabbazati wal istinshaq kamar kurkura baki ka ware kurkura baki sannan ka shaki ruwa shine jera su alhadi ashara ta goma sha ɗaya an yi karrirar maksula talatan ya maimaita abinda ake wankewa ya maimaita shi sau uku bi khilafil mamsuh sabanin wanda ake shawa wa huwa rasu shine kai wal muzunani da kuma kunnuwa guda biyu fa innahu lalle shi la yustahabbu tikraru masihi ba a san maimaita shahush kai so da yake shahush ba so bi ba haka ma kunnuwa wasu mutane na kan har yanzu mutum sai ya shahi kunnan shi so uku yana wallah ya ebo ruwa ya ebo ruwa ya shawa ya ebo ruwa sannan ya wanke kawawan shi kai dai kam har kai ma akwai waɗanda har yanzu haka suke a wannan sai sun shafi kan so uku to wannan ba ma mustahabi bane ba ya da kyau makruhi ba ma ya da kyau bid'a ne babu wanda yace ana iya shabar abinda ake shaba kai ko kunnuwa so biyu ko so uku kowa ce ai so ɗaya ne tun malamai baki ne sun yi baki ɗaya akan wannan magana babu wata maza ba da talatta wannan sai jahilci irin na mutane kawai tambihun fadakarwa a ziyaratu alal talatati kari akan so uku ghayru mashru'atin ba abinda aka shar'anta ba ce ma'ana wanke hannuwa so uku to ka ce bari ka kara ka wanke so nawa kenan so hudu ko so biyar ghayru mashru'a ba halatta mun ba ko wanke fuska so hudu ko so biyar ba shar'anta mana shi ba ko wanke hannuwa zuwa gwiwoyin hannuwa so biyar ko so shida ba shar'anta mana shi ba duka ma da yace ghairu mashru'a wannan ziyara din ala salatati ghairu mashru'a ba shar'anta ba waqtilifat ya kai sabani hal tukrahu aw tumna'u shin ana karhanta ta ne koko ana hana ta ne ma'ana makruhi ce koko haramun ce kaulani mashhurani maganganu ne guda biyu sanannu wani suka ce makruhi ne wani suka ce mi haramun ne wadanda suka ce haramun ne sai wala yustahabbu kuma ba a san ibadatul gurrati tsawaita gurra me yake ce ma gurra iya ziyadatu alama wajaba ghaslu shine kari akan abin da wanke shi zama wajibi min alwaji wal yadayn ma al mirfaqayn daga huska da hannuwa tare da guyoyin hannuwa guda biyu ma'ana huska dai mun san kwadanta mun san tsawon ta ko to sai mutum ya ce bari ya wanke hada wuya shi ake ce mai tsaratul gurra kun bai ta ko kuma hannuwa daidai ilal mirfakai ne Allah ta'ala ya sai mutum ya ce bari ya wanke har zuwa ila ila azudi zuwa damcin shi sai ya wanke nan wurin wannan ma ya zama tomi ibaratul gurra ne malam yace wala yustahabbu ibaratul gurra ba a san tsawaita gurra wa hiya ziyadatu ita ce kari alama wajaba ghasluhu akan abinda wanke shi ya zamanto wajibi min alwaji daga fuska wal yadaini da hannuwa ma al mirfaqaini tare da guyoyin hannuwa guda biyu ba da wannan shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati yud'ana yawm al qiyamati ghurran muhajjalina min athari al wudu'i lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ummata za a kira su ranar alkiyama suna da alama ga fuskokin su ta arwalla suna da alama ga kawafuwan su ta arwalla shikenan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Huraira sai yake cewa faman yuridu an yutila qurratahu falyaf'al ko fa man istata'a an yutila qurratahu falyaf'al sai Abu Huraira ya kara yake duk wanda yake son wanda ya sami ikon ya tsawaita gurrashi to ya aikata saboda haka aka ruwaito abu waraira da waɗansu daga cikin sabai in sun yi arwallah suna wanke har wuyoyin su suke wanke saboda ni saboda suna sun tashi ranar alkiyama sun fahimci hadisin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya faɗe shi saboda haka su malikiya wannan karin da abu waraira yake yi su ba su yarda da shi ba shi yasa suka ce min wala yusabu italatul gurra ba a san tsawaita gurra wallahu ta'ala ala abinda muka wani ne da Allah subhanahu wataala ya ba mu da samu aiki da shi ko akwai sauran mu wala masu raqaba haka ma shahon wuya shine raqaba biya ba wala mas wala ba sama ne ce to babu laifi bi mas'il a'dha'i bil mindil da shahi gaban arwalla da kyalle al mindil shine kyalle mishwar ko kuma summa mana bayan ka yara na musamman kama na ɗari yara na kana son ka rabu da ruwa saboda sanyi sai ka shishan babu laifi da wannan babu laifi in mutum ya wallahi shayi gaban rullar shi da wani summa saboda wata illa da yake gani ga wannan ruwan za su jawo mai da lahiri wallahu ta'ala ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه طيب